إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا قومة قوة شعبان hira nabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da tara ga watan biyu shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazaifu ramadan mun tsaya daidai shafi na 33 malam yace wa fi hadisi Zaid bin Khalid radiyallahu anhu kuma ya zo a cikin hadisin Zaid dan Khalid Allah ya kara mashi yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man fattara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi duk wanda ya ba mai azumi abinci abin da za ya buɗe baki da shi falahu mithlu ajri to irin ladan mai azumin za a bashi irin ladan mai azumin ta tabbata a gare shi ga ladan azumin shi sannan kuma ga irin ladan azumin shi za a baya so biyu kenan saboda ya ciyar da sa'iman mai azumi min gairi ba tare da an yankusa ya rage ba min ajri sa'im shay'un wani abu daga ladan mai azumi ba bana ba rabawa za a yi ba raba ladan mutunan da ka ci da ba za a yi za a ba shi ladan azumin shi cikakke kai ma a baka ladan azumin ka cikakke wannan yana yin nuni akan falala da daraja da matsayi da roman da mutum za ya samu idan ya ci yadda wani a cikin ainihin watan Ramadan. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi, Imamu Ahmad da Imamu Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi. Wa rawahu Tabarani, kuma Imamu Tabarani ma ya rawaito shi. An Aisha ta radiyallahu anha, daga Aisha Allah ya kara mata yarda wa zada. A riwayar shi sai ya samu ƙari. Wa ma amila as-sa'imu cewa mai azumi bai aikata min amalil birri daga cikin ayyuka na kyautatawa ba ayyukan kyautatawa suna da yawa masu yawa ne dukkan ayyuka saboda albirru shine husnul khulq shine kyawun ɗabi'a kuma suna ne da ya tattaro dukkanin wani abin da yake mai kyawu duk wani abu mai kyawu wanda Allah da manzon shi suna son shi yaushe ake ce ma albirru to mai azumi ba zai aikata ɗaya kawa kunna wannan ta yi yawa ga san mu masu rauni bai nan ta manya ce kamar yin muhita sai ka kunna wa ma amila as-saimu min amali birri illa kana sai ya kasance li sahibi ta'am sai ya kasance da mai abinci ma damat quwwatu ta'ami fi matukar dai karfin abincin yana nan cikin mutunan da ka ba abinci idan ka ci da mutum a cikin azumi to kenan har sai amfanin wannan abincin ya kare ga jikin mutum ana tarbuta maka lada shi yasa bai kamata muna sanyi sanyi ba muna baya baya a wurin ciyarwa ba a cikin azumi ba a ce ciyarwa ma kowane lokaci ibada ce mai girma amma dai ta azumi ta yi falala bai kamata a ce musulmi ba yana baya baya da ita ba ciyarwa abu ce mai kyawu in muka duba za mu ga duk inda Allah ya bayanin sifofin yan aljanna da ayyukan su kyawawa sai ya kawo magana ciyarwa saboda yana da muhimmanci kwarai wa fi hadithi Salman al-Mutaqaddim kuma haka yazo a cikin hadisin Salman al-Mutaqaddim wanda ya gabata fi fadli shari Ramadan a cikin bayanin falalan watan Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa shahrul muwasa shi Ramadan wato wata ne na taimakawa almuwasa shine taimako taimakawa jin kai aikin alkhairi ce tare a cikin watan Ramadan to aikin Ramadan kenan wa sharun yuzadu fihi rizqul mu'min ko yazdadu yuzadu fihi sannan kuma wata ne wanda ana ƙara arzikin mai imani a cikin shi. Allah subhanahu wataala yana ƙara ma mai imani kadai arziki a cikin watan Ramadan. Saboda arzikinka a matsayinka na mai imani karuwa yake cikin watan Ramadan. Ba ragewa yake ba. Ana kwadaitarwa ce ake in ka bada karuwa kake. Ka bada ba ragewa kake ba. Ba kamar yadda shaidan yake zuwa mana hudu ba bai ce in muka bada abin ragewa yake. Karuwa yake yi. domin da abin da ka bada yake wurin Allah ya karu da abin da ka rike kuma ya tsaya a wurin ka ya rage so da bayin da baya nan zaka barin shi so da haka wanda Allah ta'ala ya ba dama ne taimaka ya ciyar ya taimaki bayan Allah mabukata a cikin watan Ramadan to kan mutum yayi wasa ya taimaka musu wa kana lahu aman fattara fihi duk wanda ya ciyar da sa'iman mai azumi a cikin watan Ramadan kana maghfiratan li dhunubihi to sai ya zamanto an gafarta ma mutum zunuban shi gaba ɗaya ma abu na farko kenan idan ka ci da bayan an baka irin ladan shi kuma za a gafarta maka wa itqan li raqabatihi min an-nar kuma zai kasancewa yanci ne daga wuyan shi daga cikin wata jahannama ma'ana yanta jikin shi ne gaba ɗaya daga fadawa cikin wata jahannama wa kana lahu mithlu ajrihi kuma zai kasancewa yana da irin ladan mai azumi min ghairi an yunqasa min ajri as-sa'im shay'un ba tare da an rage wani abu daga cikin ladan mai azumi ba a za a ba shi ladan shi cikakkiya Allah ya samu dace qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-sa'im ba dukkaninmu ne yake samun abin da zai ci da mai azumi ba cikin mu akwai talakawa akwai wanda bai da abin da shi ma yana bukata a ci da shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ti Allahu hadha thawaba ita dai wannan ladar da kuka ji na gaya maku Allah yana bada ta ne kawai liman fattara sa'iman ga wanda ya ci da mai azumi ya ba mai azumi abun bude baki sauraka ku yi kokari ku samu ba wata dabara da za a maku sai kun ci da mai azumi ala nazqati labani ko da dan nono ne kawa mutum madara ko ta raƙuma ko ta shanu ka bashi ya bude baki mana abun koyaya yake in ka bashi ya amfana da shi shi yake magana ba sai ka bashi ya ci yayi dam har ya raga ba har ya ba wani ba inda ya kaba shi ya amfana da abin ko da bino ne kaba mutum kwara uku za ka samu wannan ladan domin ka ci da shi ka taimaka ba shi tana yiwa cikin yawan abubuwan da za a tattara na buɗe baki baya da halin sayan da binon kwara uku ko ba haka ba ana samun mutane da yawa ka ba shi kwara uku ɗin nan kullum ya ganka sai dibin ƙara mai zaka kullum ma ba shi zaka yi saboda hidimomin sun yawa ga wasu aw tamratin ko kuma da bino ma ko ka bashi farau-farau ko ka bashi madarar shanu ko ka ko yaya ka bashi ko ka bashi kunu munan harakan madara dama ba tamu bace harakan madara ba tamu bace wani yana yi shekara bai sha madarar rakun ma ko ta shanu ba ruwan shi amma laraba ba yiwuwa a ce rana ta hito ta faɗi ba wanda a ce kowane gida a ce an samu gida ɗaya ba sha madara ba ba yiwuwa in ba a yi kari da ita ba to an yi abincin dare da ita kawai a ci koma kofi guda da madara wai shine abincin dare kawai ka an zuwa an aje kofofi kowa na zuwa mashi yana duk wanda ya sha sai ga ya kwanta masa gado kawai sai da safe dare da ka kwana gidan laraba sai ka sani ba a cin abinci da yawa kuma an tashi da sahi ita ce za a ƙara sha ko ka ci abinci sai karfe goma da rabi ko sha ɗaya su sun riga sun saba ba wani abu za ka buɗe baki ma suna iya da ita ba wani abu ne kaga mu ba abincinmu ba ne mu abincinmu shi ne kunu mu galiba abincinmu duk nauyi ke gare shi ba mu da abinci wanda ba da nauyi duk mai nauyi ne to mu ko salati kai da bire da kama mata ai yake tukuna dai ya dan dai bude cikin shi abincin na tahi wai ka sha madara kawai haka nan aw sharbati ma'in ko kuma ruwa kawai haka nan ka ba mutum ruwa a al'adar mu muna shan ruwa ne mai sanyi sanyi haka ba mutum ruwa da yan kankara ciki da dan warau warau to shikenan za ka samu wannan lada wa man saqa fihi sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi a cikin azumi saqahu Allah Allah subhanahu wataala zai shayar da shi sharbatan shan ruwan da la yabma'u ba'daha ba zai taba yin kishirwa bayan ta ba hatta yadkhul aljanna har sai mutum ya shiga aljanna Allah ya sanya mu aljanna wa min daga cikin anna shahra ramadan lalle watan ramadan shahrun wata ne ya judullahu fihi Allah yana baiwa da kyauta a cikin shi ala ibadihi akan bayansa bir rahma Allah ta'ala yana masa kyauta ta rahama sana yana ƙara masa wata rahama domin kullun cikin rahama ake Allah ta'ala yana ƙara ma bayan shi masu azumi wata rahama din saboda azumin da suke yi wal maghfira da kuma gafara والإتق من النار da kuma ‘yantawa daga wuta kamar yadda muka karanto a disi ramadana kashi uku ne farkon shi menene farkon shi ne rahama Allah tsakiya gafara ƙarshe kuma wata ne da Allah yake ta wannan bayo yake ta kyauta yana tabadawa ta badawa yana tarabar rahama ta musamman wannan rahama ce ta sai masoyan Allah ake ba ita kuma dama gafara Allah yana yin gafara ne ga masu imani banda kafirai haka kawai Allah sai ya gafarta masu imani amma banda kafirai kafirai sai sun tuba sai sun tuba daga kafircinsu kai kuma a matsayinka na mai imani amma kana ayyukan sabo in ka tuba Allah zai yashi maka in ma baka tuba akwai wasu ayyuka waɗanda Allah ya sanya su a matsayin tuba su kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar haji kyautata ma iyaye duk ibada da ka sani matsayin neman gafara ta kyaurin Allah subhanahu wataala in ka so ka ce Allah ya gafarta ma in kuma ka yi ta a matsayin ka ce Allah ya gafarta maka ne sai ya gafarta maka la siyama ballantana ma fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr dare mai albarka dare mai daraja daren da yafi kowane dare daraja daren da aka ce ibada a cikin shi tana daidai da ibada shekara 83 da wani abu daraka dare ne wanda idan aka shige shi mai hankali yana gane an shiga wannan daren ran nan za ka yi ba birnin ba zafi ba zafi ku yi ibada har ku kare ba wanda za a yi zufa alama ce daga cikin alamomin ta ka ji yanayi mai daɗi kuma ka ji nan kana jin ƙwarin gwiwa a yi ibada har a kare ba da waya kaga mutane suna tsaya suna zauna suna hutawa daga cikin alamomin ta kenan da kaji ana ibada an yi raka a huda an sallame baka gashi ba to me da hankalinka kai ta roƙon Allah da kaga ko ɗauke wuta aka yi ba a zufa wannan daren ko ɗauke wuta aka yi fankoki suka tsaya ba zufa wanda bai sani ba sai ta mamaki ci kana gaji har ɗauke wuta aka yi ba fankoki dai sun tsaya kuma ba iska amma kuma ka- ba zuwa ba jiɗi ba komai muka yi ta ibada shi kenan an barka nan ka tsaya kana ta mamaki da ka ji ka irin wannan yanayi to dage kai ta addu'a yawaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yawaita wannan addu'a domin ka zamanto cikin waɗanda suka dace da wannan daren kuma daren in safiya ta yi ma ba zafi kuma ranar in ta dago haka sama ka san dai rana in ta dago ba za ka iya kallanta ba abin da zai hana ka kallanta duk alamomi ne na cewa daren jiya a an barka shi kenan sai baɗi kuma amma ba a gai malam ba ya ɗaukar lasbika ce jama'a wa daren da zai kadar kowa dai ya rike alamar ta kawai kowa ya rike kuma dare ce wadda cikin wutiri take manzala ya ce ku neme ta cikin wutiri ko 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara mai yiwa sai kun kara ibadan ma ranar da tara ne rajajibin ne kuna can kuna ta yi murnar sallah ita kuma tana nan da murnar kawai kuka kare ba ku zanna kuka roki Allah ba ya yafe maku ya gafarta maku ya biya maku bukatu ya baku abin da kuke so shikenan kuna ta murnar sallah ke sa ake son dararen gaba daya a raya su ko daren sallah ne raya shi murnar sallah ba ka sha ganin ta ba to ka ka, ka mai da hankalinka ibada bata kare ba saboda wannan dare ne na ƙarshe kakka yarda a barka in kuma Allah ta'ala ya sa ka riga ka fahimci ta cikin waɗannan dararen to shikenan ka roki Allah kuma ya maimaita maka to malam yace la siyama fi lailatul qadri ballantana a cikin daren lailatul qadri wallahu ta'ala Allah ta'ala yarhamu min ibadihi ar-rahama Allah yana tausaya ma masu tausayi ba a cikin bayin shi wanda Allah yake raga mai tausaya mashi a cikin bayi shine mai tausayin bayan Allah daga tausayi kaga abin so ne kana son Allah ya maka rama ya tausaya maka ya kawo ma saukin al'amura ka zanke tausayi eh kabar zama mai zama da busasshiyar zuciya ke kasashiya da faruwanka da mutane ta kanka kawai kake yi ka zama mai tausayin iyalinka mai tausayin matanka mai tausayin makwabtanka mai tausayin danginka mai tausayin abokan harakarka mai tausayin mutanen da kuke hudda da su ƴan uwanka musulmi duka tausaya musu in kana cikin yanayi mai daɗi ka zanki tuna wasu ba su ciki ba ka da abin da za ka masa amma kana da addu'a tausayi ne ka nuna ma Allah abin da ƴan uwana ke ciki ni lalle ba ni da matsala amma su suna cikin matsala Allah ka yaye musu wannan duk tausayi ne in kana haka Allah zai ƙara tausaya maka الراحمون يرحمهم الرحمن masu tausayi Allah ta'ala yace Allah mai rahama ne yake tausaya musu shine nan malam yace wallahu yarhamu min ibadihi arhamaa masu tausayi Allah ta'ala yana tausaya musu me yasa Allah ya tausaya musu sahabbai rahamau bainahu masu tausayi a tsakanin su yasa Allah ya musu ni yasa Allah ya masa rahama ya tausaya musu tausaya musu junan su suke sahabi ba yarda ya bar dan uwan shi cikin damuwa alhali shi yana cikin farin ciki yana cikin walwala yana jin daɗi ba ya barin dan uwanshi cikin irin wannan rayuwa to shi yasa Allah subhanahu wataala yi musu rama ta musamman wanda mu ba mu same ta ba wa man jadda duk wanda ya bada kyauta ala ibadillah ga bayin Allah jadda Allahu alaihi Allah ta'ala zai yin kyauta a gare shi bil ata da kyauta walfadli da kuma ƙarin kyauta falala kenan ya bashi kuma ya daɗa mashi waljaza'u min jinsi al'amal sakamako yana fitowa ne daga irin aikin da kai in kai aiki mai kyau Allah subhanahu wataala zai ba kyakkyawan sakamako aljaza'u lihsani illa lihsan Allah ta'ala ce ai sakamakon kyautatawa ba komai bane ba ce kyautatawa wallah yake wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummunan aiki to ainihin mummunan sakamako mutum zai samu walladheena kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin بمثلها وترهقهم ذلة Allah ya kiyaye mu saboda haka in ka kyautata Allah subhanahu wataala zai kyautata maka in ka muna na kuma zaka samu mummunan sakamako a wurin Allah ومنها daga ciki annal jami'a ko annal jam'a bayna as-siyam was-sadaqa lalle hada tsakanin azumi da sadaka kana azumi kuma kana bada sadaka min mujibatil janna yana daga cikin abin da yake sa a samu aljanna kana azumi kuma kana bada sadaka karama ko babba gwargwadon halinka kama bi hadisi ali radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin sai na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati ghurafan lalle a cikin aljanna ko dan su dakuna ko dan su dakuna benaye ne hawa hawa yura zuhuruha min butuniha ana ganin bayan su daga cikin su mana na gwalagwalai ne kuma dubbai ne kana ciki kuma kana ganin me kana ganin waje wa butunuha ana ganin cikin su kuma min zuhuriya daga bayan su qalu sai sahabbai suka ce liman waɗannan dakunan nawa ne ne ya rasulullah ya ma'aikin Allah hiya ya rasulullah su nawa ne ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman tayyibal kalama waɗannan ɗakuna suna tabbata ne ga wanda ya daɗaɗa magana sai wanda ya magana mai daɗi yau da muna buƙatan daɗaɗa magana yana daga cikin ɗabi'u masu kyau wa ƙulu linnasi husna ku gaya ma mutane magana mai kyau za ka baƙan magana ba ta da kyau mummunan magana ba ta da kyau zagi ɓaci wulaƙanci cin mutunci watsuwa wannan ba ɗabi'un mai imani ba ne duk wanda yake wannan bai koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da zamanto mai dada da magana mai magana mai daɗi tana ji waɗannan ɗakunan ba ma'ana ita aljanna ake magana tana tabbata ne ga man ƙwayyabal kalama wanda ya dada da magana kama Allah ya ce a ƙwayyibatu للطيبين والطيبون للطيبات wurin daɗi na masu daɗi ne aljanna mai daɗi ce daru tayyibi na ce gidan mutane ne tsarkaka masu kyawun bakuna masu kyawun zukata suke samun aljanna tsarka aljanna ba gidan kazamta bane ba gidan mutanen da suka yi ta zagin mutane bane suka yi ta cin mutuncin mutane suka yi ta watsuwa ba waɗannan ba ɗabi'un masu imani bane Baka dada da magana magana mai daɗi kai ma musulmi dan uwanka mu ko dan dukkan mu musulmi ne shi yasa ba mu damu ba kai ta gaya ma mutane yan uwanka baka ta maganganu to da mun yawa yasa ba mu damu ba ba mu damu da mu nuna mu junan mu da saboda duk mu ne ya kamata duk mu ne a ce dukkan mu musulmi ne kuma ɗabi'un musulunci muke gwadi ba ɗabi'un arna ba da nabi sallallahu alaihi wasallam yace liman tayyaba al-kalama ga wanda ya magana mai dadi wa at'ama at'ama kuma yace yadda abinci aljanna tana samuwa ne ga wanda yake daukan abinci ko dafaffe ko kuma danye yana raba bayan Allah ba ka iya ma kowa Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ku yaba mutane kudi ba ku saboda ba ku da su amma ku ishi mutane da dabi'u masu kyau in ka ba mutum biyu mutum uku makwabta na dama da hagu saura kuma sai a yi da musu da assalamu alaikum ina kwanan ku na ne kuna sun ji labari ya ce to kuma dai fushi za su yi ta yi ba ka iyawa kana iya ba kowa wanda kake iyawa kakka ce mutanen sun yi yawa a ba wanda kake iyawa wanda ba iya ba shi ba kuma sai a nuna mai ɗabi'a mai kyau ka kwankwasa mai gida ka ce a ka zo ne ku gaisa irin gaisuwa duk sai da ka kara abu rabon abinci ko ba yadda za ka yi kana iya mashi ne ka ba shi kawai ka nuna mai dabiya mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna tana tabbata ne ga wanda ya ci da mutane wa dama siyama kuma yadda goma yana azumi dage yana azumi kullun yana azumi daga ya zumin nafila ba sai in baya da lafiya wani uzuri ya hana shi wa salla bil laili kuma yayi ta salla da daddare wan nasu niya mutane suna ta bacci waɗannan sifofi wanda ya kiyaye su ya rike su dama su ne addinin ai kyawawan ɗabi'u da ibada tsakaninka da mutane tsakaninka da Allah ka yi azumi ka yi sallah ba shi kenan ba tsakaninka da mutane ka taimaki wanda kake iya taimaka ma wanda kuma ba ka iya taimaka mai sai ka ida mai da mai kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawan hali da magana mai kyau da zamantakewa kyakkyawa Allah ya ba mu iko amin ومعنى انتواج الخصال ودن النبيون ذاك زانو لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام ودن النبيون قبائل كلها تكون في رمضان سنة كسن شوى شكين وتر رمضان قبائل duk cikin ramadana akwai su akwai ciyar da abinci akwai magana mai daɗi dama an ce ka kiyaye ni bakinka ana azumi a gani magana mai daɗi za ka yi yawon an ce ka kiyaye to ana nufin kakkai zagi kakkai wulakanci ana azi da zan ki gaya ma 'yan wanka musulmi maganganu masu daɗi kakkai gulma ita ma gulman mummunan magana ce Allah ya kiyaye wa yashtamiu fihi kenan zai tattara a cikin azumin watan Ramadan lil mu'min ga mai imani as-siyam azmi wal qiyam da tsayuwa tun daga ranar farko ake fara tsayuwa ta tarawih an lokacin da za a fara tahajjudi qiyamul layla ake ta yi wasadaqa sannan kuma ga sadaka wa tibul kalam sannan kuma ga dadin magana fa innahu domin yadda lamarin yake yunha as-sa'imu ana hana mai azumi fiye a cikin shi anil lagwi daga yasasshiyar magana maganar da ba ta da wani amfani wani lokaci ta zamanto ta laifi wani lokaci kuma ta zamanto ba ta da laifin komi amma dai magana banza ce ba ta da amfanin duniya ko lahira kamar yadda muka sha bayani akan surutu kawai inda baka zagi kowa ba baka yi gulmar kowa ba baka yi watsuwa baka ci mutuncin kowa ba amma dai dumin baya da wani amfani mun gane ko? Wa zan na ta hiran motoci ita hirar motoci gara ma ku zan ki hirar salula da ita tana kusa da ku kuna da kuna da halinta ku ita hirar salula ta wuta hita ka ta saboda cikin ta ana azumi ba matsala saboda kayan ku ne amma ka zo kana hirar motoci kai ko keke ba kada ita hirar mota wani ta fita wani tsada wani komanda ya fa daga turai aka zo mai da mota shi kuma wani nan kwatanni wani nan ya sai tashi mamaradi to kazim ce ma wani ya kashe ta ne sai to ba hika ba kai da kuke ke ba kada wannan dimin me amfanin shi to gara ku yi hira ku ba ko ta rigunan to wallahi shadda ta ku bakin kasuwa na sauta sai kuma ta ka ana nan aka wuce ana tallata ba matsala duk muna sanye da su muna da halin su gara ku irin wannan hira da kuje kuna hirar da ta hikarin wannan shi yake ce malagu mai imani saboda sanin mahimmancin lokaci bai da lokacin tsayawar nan surutan. Shekara sha biyu ko sha uku da suka wuce, ina bakin hanya zannawa suka zo suka same ni, ba zan haɗu mutanen ba, ba zan haɗu wanda sun tambaye ni da wani da wani wa wahi kuɗi. Yace ni da ke malami ya zan yi sani. Daga wani wuri suka taso suna rigima. zama yawan wani mun cikinsu ba mai miliyan ɗaya ya kwara hirar mutanen da sun yi ƙarfin miliyan dubu dubu ko ko ɗari biyar ba yana tunani ba su da cikinsu ba mai ɗari biyar wannan zama yawan amfanin wannan dubu to don mun banza ne warrafas haka ma mai azumi ana hana shi game da ainihi magana irin ta batsa maganar zamtsi maganar da take tado sha'awa ana azumi domin mutum yana iya rage ladan shi mai yawa in yana hirar sha'awa wanda idan sha'awar shi ta tashi to yana iya samun fitowar mazi a cikin jikin shi ba kaga ko da azumin shi bai kare ba lada ta rage sosai mutum ya yi asarar lada mai yawa kai da aka ce ka guji sha'awa duk abin da zai tada ma sha'awa ka guje shi wasala sa'an nan kuma akwai sallah cikin mai cikin azumi wasiyam sa'an nan kuma akwai azumi wasadaqatu akwai sadaka tusilu sahibaha suna kai suna isar da ma'abucinsu ila Allah ta'ala ya zuwa ga Allah azza wa jalla madaukakin sarki qala babu salaf sashen magabata yace as-salatu tusilu sahibaha sallah tana sadar da mai ita ila nisfi at-tariq ya zuwa rabin hanya ka tashi daga maradi zaka zaka yamma in ka je wannan ka ga ka kusa rabi to haka sallah take ma tafiya kake wurin Allah subhanahu wataala dan duk tafiya ce muke yi balaguro ne duk wanda ya balaga sai ya fara wannan balaguran kenan da zaran ka balaga to ka kama hanya me ha subhanallahi na ina Magar tsada mu ne. Allah kiyaye. Muna ganewa ko? To, sallah tana isar da mai ita ya zuwa rabin hanya. Tafiya muke wurin Allah subhanahu wa ta'ala ga Allah ya ce, Fafirru ilallah, ku gudu ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ni lakum minhu nadhirun mubin. Lalle ni mai gargadi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake bayyana muku gargadi. Wasu yamu shi kuma azumi yusiluhu yana isar da mai shi ila babil maliki zuwa kofar sarki Allah gidan sarki ne zamu lahira gidan Allah ne gidan sarki ne canza kowa sai ya je kamar yadda ka san umarin zamani da ya canza ba da kowa kowa ranar sallah sai ya je kofar gidan sarki shekarun bayan can da suka wuce da mutanen da domin can ne mahaɗa can ne matattara kowa sai ya je wurin ana ta murna ana ciye-ciye ana shaye-shaye ana ta murna ana tsalle-tsalle da wasanni da abubuwa kowa sai ya je ya kallon makanshi to lahira gidan sarki ne Allah kowa sai ya isa wurin wanda ya azumi azumi zai kai shi bakin kofa ai kaga gidan sarki in ana wasanni ba kowa ke shiga ba sai masu alaka da ni da sarkin kowa zai je dai bakin kofar gidan yana ta abubuwa wani ko ce mai aka yi shiga ba shi saboda ya san ba da bukatar ce to masu imani waɗanda suka yi azumi su ne wanda azumin su zai isar da su ya kai su bakin kofa wasadaqatu ta'khudhu bi yadihi ita kuma sadaka sai ta kama hannunka da da shiga wa tudkhiluhu ala al-malik sai ta isar da mutum wurin sarki dada mana gidan aljanna kenan zaka an kama tafiya in an yi rabi azumi ya dauka ya kai ka garin ita kuma sadaka ta yi da kai ka cikin garin ta gwada ma masaukinka inda za ka sauka ga liyafarka har abada liyafar da ba za ta kare ba wannan wata hikima ce ta magabata ba wai hadisi ba ne hikima ce ta magabata masu zurfin tunani masu albarka waɗanda Allah ta'ala ya ba su damar faɗin maganganu masu kyau masu daɗi a wannan magana ya tana da daɗi ka nuna ma sallah tana sa ka ci rabin hanya rabin tafiyarka azumi kuma ya kai ka inda za ka tafiya ita kuma sadaka ta ida shigar da kai masaukinka kaga wannan magana ce mai kyau mai daɗi wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha minkum al-yawma sa'ima manzo Allah yace ya ku sahabbaina cikin ku yau wane ne ya tashi da azumi qala Abu Bakr ana Abu Bakr yace ni ne ya daga hannun shi a koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda kake koyar da ɗalibanka kana waye san ka za a ɗaga hannu. Zala duk shi ya fara. koyarwa kyakkyawa don ya faɗakar da mutane kowa hankalin shi ya dawo na yau wa ya tashi da azumi abubakar ya ce ana qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara tambaya ya ce man tabi'a minkum al-yawma janaza cikin ku yau wa ya rake gawa qala abubakar ana abubakar ya ce ni me yiwa a ranar duk mutanen da suke masallacin ka kaga abakar tare da wasu amma ba shi kadai da rake ga mu amma mai yiwa waɗanda suke nan lokacin tambayar su duba su samu dama ba yawwa kuma dan wata falala da wani matsayi na abubakar da makamin shi ya ƙara girma shi yasa haka ta faru qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce man tasaddaqa bi sadaqa yawwa ya ɗauki kuɗin shi ya sadaka Kala abubakar abubakar ya ce ana ni kadai ni ne. Kala ya ce man adaminkum maridan cikin ku yau wane ne wanda ya je ya duba mara lafiya. Kala abubakar ana abubakar ya ce ni ne. Kala sanar sallallahu alaihi wasallam ya ce mashtamana fimmi'in waɗannan abubuwa guda hudu ba za su haɗu cikin mumini ba ko cikin mutum ba illa dakhala aljanna sai wannan mutum ya shiga aljanna duk wanda ke azumi zai shiga aljanna duk wanda yake rake gawa zai shiga aljanna duk wanda yake sadaka zai shiga aljanna duk wanda yake duba mara lafiya zai shiga aljanna waɗannan inda mutum ya tattara su ko bayan Allah da Allah subhanahu wataala ya ba su dama kullum ko wani kullum sai ya je ina kullum sai ya je mark daga an ba mutuwa da safi ko da marici kawai sai ya wuce in ya gani ya tsaya a yi mata sallah tare da shi gawan kuma a raka bai san ko ta wace ce kuma ya nemi masu yi taya masu ta'aziyya sannan ya kama gaban shi kullum da safi haka da la'asar da ya la'asar ko wani mata yake la'asar akwai gawa wani kuma in aka mata sallah sai tafe shi zai samu kiratsiya in ya raka kuma aka rufe ta zai samu kiratsai to wani yana samun ɗaya wani yana samun biyu kullum haka wani yake akwai kuma wanda kullum sai ya shiga asibiti ya duba duk marar lafiya gaba ɗaya duk ɗakunan asibiti gaba ɗaya sai ya diba su shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga inda ya shiga ya kaira sai ya masu jiki ya hito ko ina akwai kuma wanda zai shiga ɗaki ɗaya gobe kuma ya shiga wani ɗakin haka ya tage wa yan ɗakunan cikin lokacin da Allah ya bashi duk da biyu ne masu kyau ko kuma mutane yanzu mutane a cikin gidaje ma a cikin unguwa sai mutum ya rashin lafiya ba a zuwa duba shi ana so lokaci lokaci wannan dubawan tana rage ma mutum kewa tana ƙara ma mutum wato tawakkali da amincewa da cewa zai koma kamar sauran mutane ya samu lafiya shi ne amma ya ga tsit ba ya ganin kowa sai shi sai ciwo ya karu kuma ana so idan an je ganin mara lafiya a bar tsayawa yana daga cikin ladabin duba mara lafiya ka a daɗi in ka gaida shi ya jiki in dai ba ya san ko kai ka san cewa yana son ka tsaya wurin shi ba kuma ba a son ɗumumuwa ana so kai ta mai ɗumumuwan da za su shigar da farin ciki da kuma wato tsammanin da sa ran cewa zai tashi waɗannan ɗumumuwan za ka yi ta mai shi kai ta mai ɗumumuwan bala'i ɗumumuwan ta da hankali ta magana ɗazu kuka rufe wani Allah ɗazu da sabu maka rufe shi kaga ba ya san ganin ka ɗumumuwa ake masu daɗi wane ma alhamdulillah shi ma kwana biyu baya da lafiya amma ya warki amma ya fara fita kasuwa haka ake so wane da sauki shi ma gaskiya baya da lafiya amma da amma bari hiran mutuwa sai ya mutu shi ma an bai abin nan bai da daɗi hiran mutuwa ba ta da daɗi game da lafiya wanda yake mace saboda haka ana son in ka je duba shi ka zanki magana mai kyawu in ba haka ba in ba ka gane cewa yana son tsayawar ka wurin shi ba to da ka gaida shi kawai ka tafi ka da ka gaida shi ko an minti ne kakkai ya jiki da sauki alhamdulillah to tafi ziyara ta yi ba a yi a ziyara ba duk kai ba dangin shi ba kai kawai a je in kujeru ne kai zaune in tabarma ce a miƙe kawahuwa iske mutum hada cin abinci an kawo abinci yana ta shara abinci ba a son hakan Allah ya samu dace wa min amala yace daga ciki annal jam'a lalle hadawa baina siyami was sadaqa tsakanin azumi da sadaka ablahu ya fi kai matuƙa fi takfiri ko fi takfirin kataya a cikin karkare zunubai azumi yana karkare ma zunubai sadaka ma tana karkarewa amma an ka hada fa in ka hada me za a samu na'am kaga za ka samu karkarewa mai yawa kenan tunda kowane yana karkarewa wattiqal jahannam sannan kuma yana kawo ni yafi kai matuka a wurin kiyaye kai daga fadawa cikin jahannama wal mubaadati anha da kuma nisanta daga wutar jahannama khususan ballantana ma in dumma ila zalika qiyamul layli in aka hada qiyamul layli da wannan ga azumi ga sadaka kuma da daddare kai qiyamul layli kowanne cikin su yana karkare zunubai وقد ثبت ما لا يتدوم يا رجاء تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga annabi tira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi lalle shi ya ce as-siyamu jannatu ko jannatu ahadikum minan nar shi azumi da kuke ganin shi kare ɗaya daga cikin ku ne daga wuta ma'ana garkuwa ɗayan ku ce daga wuta da jannatihi min al-qital kamar kariyar shi daga wuta daga fada kamar yadda ka san mutum yana kare kanshi da mi da garkuwa a wurin fada domin ka soke shi da da mashi ko ka sare shi da takobi ko ka harbe shi da kibiya to haka shi ma azumi yake ma mutum wali ahmad ayban imam ahmad kuma riwayan shi anabi hurairah ta daga abu hurairah marfu'an marfu'an hadisi as-sawmu junnatu wato azumi junnatun garkuwa ne wa hislun hasilun minan nar kuma katafaren gida ne tsararre daga wuta ma'ana tsaro ne cikakke daga wuta alhislu shine katafaren gida wanda makamai irin na da ba su huda shi kamar irin wannan ginin kaga makamai irin na da ba su huda shi wannan ginin makamai da na da ke biya dan halbuta in ta bugi wannan sai dai ta koma ko ba haka ba haka ma shi maka jeho shi makamai irin na da ba su yahuda shi to shi yake ce ma alhisnu ka ta fara gini mai kwari mutanen da suna gini wanda za ka ga kabarin katanga ya kai haka ba ya kai haka bulo nawa za a jirawa kuma a taida shi haka zai kai wajen bulo bakwai a jera su daya biyu uku hudu kuma ta da ginin haka na har sai ya kai tsawo to kaga duk irin makamin da za a harbawa irin na da ai bai yahuda shi to shi ake ce ma alhisnu kuma katon gida babba tsararre wa bi hadithi mu'adh radiyallahu ta'ala kuma ya zo a cikin hadisin mu'adh radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace as-sadaqatu sadaqa tuqfi'ul khati'a tana kashe zunubi kama yutfi'ul ma'u an-nara kama yanda kasar ruwa suna kashe wuta to haka ita ma sadaka take yi tana kashe maka laifi wurin Allah wa qiyamul layli wa qiyamur rajuli tsayuwar da mutum zai ta qiyamul layli fi jawfil layli a tsakiyar dare yani annahu yutfi'ul khati'a cewa shi ma qiyamul layl ita ma tana kashe ma mutun zunubi kamar yadda ruwa yake kashe wuta sarraha bi ahmad imam ahmad ya fito da shi karara ya bayyana cewa wannan hadisi ne marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kada kaga amfanin sadaka kenan duk zunubin da ka tara ba su dama kai zunubi ba wai so ake kai zunubi ba amma matsayinka na dan adam Allah ba ya san bawa ya zunubi Allah ya hana Allah ya baka umarni da kai da ka kare kanka daga aikata laifi ma an kai matsayinka na dan adam ne kakka zan ji alfahari kai ai dan adam ne A'a, Allah ba ya san wannan ka bar alfahari da zunubi ba ya da kyau to in kai to akwai abubuwan da za su sa Allah subhanahu wataala ya karkare ma laifinka wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuma ya tabbata cikin sahihin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nar zalla yace ku kiyayi wuta walau bi shiqqi tamra ko da da tsaga da bino ne ku ba wani ina gane wa ko ko da da karan da bino ne ka tsaga ka dauki dai ka rabin ka ba wani bawan Allah rabi kamawa take akwai inda za ka zo kana neman tsagen da binan ma ka rasa akwai wani yanayi ne za ka shiga akwai wani daji da za ka samun kanka kowane ruwa ka gani ma sha za ka kuma da abin da aka baka mutumin da ya fada ruwa aka miko mai tako ba ka ce kamun abin da ya kama ya hita ya kama za yi ko mai aka mika mai ko wuta ya gani kama za ya hita daga ruwa ba ya cewa a to saboda haka dabino abinci ne na larabawa shi ma abinci ne manzo Allah ya ce baitul la tamra fihi jiya'un ahluhu gidan da babu dabino masu shi mayin wata ne wannan hadisi manzo Allah ya gayi shi ne ga gare su su tunda su abinci ne wurin su Sudan na taba kwana gidan wani mutum ya kawo mana dabino cikin dan kamar wannan haka cike da dabino da daddare na je bakunta gidan shi tsawon dabino haka ce bismillah ai sai shi ma ciwo ma cikin baki har ratsar dabinin wala aka kare na kare bayan to ba da zani na kuma yana bako kuma kauye ne ƙauye ne Malam Ibrahim ɗan galmi mahaifin shi tana can shi ya bani hotunanta da danginta in je in neme ta can wurin neme yadda take in dibo mai in zo in gaya mashi guri mai nisa an kusan Ethiopia ya sauka gidan wani malami bahaushe ne amma dai can aka yi shi dattijo ne ya kawo man dabino talaka ne cikin bukoki ma suke zaune kawo man dabino yake na san yadda suke na ne ta ciya zan to kaga su laraba kana ya cin dabino kai kwanci su abinci ne wurin su su ba wai yadda muka dauki dabino ba kayan dadi a abinci ne abinci ne akwai wannan mai mai irin mai mai sukarin nan sosai wanda ake kamar zum wannan mai labkin nan akwai wata shekara muna baki su nan biredin muka zange tsawa muna sandwich din shi live in baka ce sai kwana da yunwa muna baki lokacin ana wahala ko wuta ba mu da makaranta ba wuta ba ruwa wanda muke makaranta haka nan duk wurin yake sai mun ta yi gidaje nesa ko gidajen mutane mai zanna mai nazarin karatu masu dan hali da hitilinsu na kwai lokacin da su suke karatu wani kuma da fitilar shi ta hannu haka yake haskawa haka da an yi magariba ba mu magariba nan duk sai mu bazu cikin gari ko a ce masallatai na nesa a zauna ce har sai an yi shayi in an ce mu hita rihi ya zama sai mu hito a lokacin sai mai ta cin dabino ba yadda za a yi kada ka dabino yana zama abinci to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nara ku kiyayi wuta walau bi shiqqi tamratin koda da tsagen dabino ne mana ko da ɗan abu kaɗan ne mana wannan kwadaitarwa ce akan ba da sadaka kaga sadakan nan da kake rena ta dala biyu ai shi ne karɓar ta gare ka yana karɓar ta ga ɗaruruwan mutane irin ka a gani in kuka in ku ɗari kuka ba shi dala biyu nawa ya samu kenan ya samu jikka guda ku ga gani wani mahaifa nan za ya tsaya wani dala biyar za ya bada wani dala goma kaga sai mutum ya tattara abin da ya kai biyu da rabi jikka uku To kai wannan da ka ba da ɗin ‘yar kaɗan ɗin da kake ganin ‘yar kaɗan me za ta mashi kakkare na ba shi, shi zai amfana da ita saboda aikin shi kenan ba da wani aiki in ba bara ba. wannan zai ma kariya daga shiga jahannama ranar alkiyama qala abu darda a kana abu darda radiyallahu ta'ala anhu yaqul abu darda ya Allah ya kara masa yarda ya kasance yana cewa sallu fi zulmatil layli ku yi sallah a cikin duhun dare raka'ataini ku sallaci rakawi guda biyu a cikin duhun dare li zulmatil quburi saboda duhun kabari kabari akwai abin da ya kai shi duhu ba ya da taga ba ya da kofa ko ba a buda shi kenan an rufe an yi bulokin shi ba a budawa ko ko raka wani kuka je ko a rufe shi in kuka ga wata yahuda sai kun toshe ba ku bari ya dan ga haske bawan Allah to kabari babu abin da ya kai shi duhu ik yake to ka sallaci raka guda biyu saboda wannan duhun kuma ko wannan duhun sai ya gamu da shi sumu yawman shadidan harruhu ku yi azumin yinin da wannan yinin yana da tsananin zafi li harri yawmin nushur saboda zafin ranar tashin alkiyama duk wanda ya azumi ranar alkiyama ba zai ji zafi ba Allah subhanahu wataala zai hana jikin shi jin zafin duk da rana tana kusa ba zai ji wannan zafin na rana ba tasaddaqu bi sadaqati sirri ku yi sadaka sadaka ta koyo ta sirri mana ku ba mutane ba tare da wani ya sani ba li hawli yawmin asib saboda tashin hankalin wani da yake mai tsanani ne kadhalika yawma idin yawmin asib wannan yini ne wanda yake da tsanani tsananin tashin alkiyama ba yinin da ya taba kaiwa gare shi ko babu yinin da zai kaiwa gare shi yinin da za ka tsaye ba za ka zauna ba za ka tsaya ba za ka ci abinci ba za ka tsaya ba za ka sha ruwa ba za ka yi tsayuwa mai tsawo amma ba za ka yi magana ba shuru kuma ga rana ta yi kusa ba itace ba iska ba inuwoyi ba ba ka da sutura ba takalmi ga rana kusa da kai tsakaninka da ita mil ɗaya ne yanzu kana ga tsakaninka da ita mil wajen miliyan nawa tsakaninka da ita amma ya kake ji ya take ma tsakaninka da ita jibi nisan da ke tsakaninku ba ko lokacin sanyi ne idan aka kai irin karfe sha ɗaya din nan da rabi zuwa sha biyu zaka kowa ya dawo inuwa ko sanyi ake yi in dai akwai rana za ka mutane da sun baro hantsin sun dawo cikin inuwa kuma duk sanyin to ina ga ranar da ake zafi kuma da kuma zafin ya kai wajen talatin ko da biyu ya kake ji kasan sai sai masu cewa zamanin abu a yi shi su kai za ka gani cikin rana kaga mutum ya haza kujera cikin rana ana zafi yana ta zufa ce ai lokacin abu ne a yi shi saboda haka rana alkiyama rana ce mai tsanani to saboda tashin hankalin da ke cikin ta kai sadaka domin sadaka za ta zama inuwa gare ka ranar alkiyama Allah sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل سكنسو ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله مما ما تنفق يمينه mutumin da ya sadaka hannun shi na hagu ma bai san abin da hannun shi na damu saboda ɓoyo ranar alkiyama mutum yana lullube da inuwa al'arshen Allah subhanahu wa ta'ala ومنها دغتكي أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص أزمي باب مكوى سي أنسى متويا أتكيش دا تنقرد ينسى مطلولي ko mafi yawan masu azumi dole sai an samu matsalar cin azumin mafi yawa wani sai ya yi fada wani aka gitta mai bisa abin hawa ba daidai ba sai ya zage ce ka cika fatta yana azumi in ba tsoro ba kuma ka tsaya ana azumi wani sai ya kallon da ba na daidai ba da wuya dai a yi azumi mai azumi ya tsira ɗari bisa ɗari ko da yana ganin shi ya tsira sai ka samu wani abu ina son sai irin ku bayan Allah na kwarai manyan bayan Allah ba wa takfiru siyami lidunub karkare wadda azumi yake musulmai mashruqun abin shardantawa ne bi tahaffuz da kiyayewa mimma yanbaghi an yutahaffaza minhu daga abin da ya kamata a kiyaye da gare shi mana duk wanda Allah zai karkare mai zunubai cikin azumi to sai ya kiyaye abin da Allah ya ce kiyaye za a karkare mai zunuban ba wai kawai dan kana azumi haka nan ba kawai yawa kana azumi kai ta saurare kai ta kallo kai ta faɗa abin da kaga dama to ba za ka samu cikakken karkarewar zunubai ba kama bi hadithin akhrajahu ibn hibban kama yanda yazo a cikin hadisin da ibn hibban ya fitar da shi wa'amatu siyamin nasi yawancin azumin mutane ko mafi yawan azumin mutane la yustamiu fi sawmihi at-tahaffuz kama yanbazi kiyayewa kamar yadda ya kamata bai haduwa cikin azumi kamar yadda muka faɗa walihada nuhiya an yaqul dan haka aka hana an yaqula ar-rajul mutun yace sumtu ramadana kullahu na ya azumin ramadana duka gaba daya aw qumtuhu kulluhu kulluhu ko kuma mutum ya ce naya nayi tsayuwan shi dukkan ta gaba daya as-sadaqatu tujbiru to ita sadaka da kake gani tana dora ma kana fihi abin da ya faru a cikin azumi minan naqs na tawaya wal khalal da kuma tangarda wata baraka da aka samu ولهذا وجب ايضا haka ne ma ya zama wajibi fi akhir ramadan a cikin karshen watan ramadan zakatul fitr aka ce a bada zakka kono zakka kono kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin hikimarta yace tuhratan lis-sa'im dan tsarkake mai azumi min al-lagwi warrafat daga yasan magana da kuma maganan banza mummunan magana mai laifi zakkan kono tana sa Allah subhanahu wataala ya wanke ma zuciya ya wanke ma rayuwarka daga abin da ka aikata to kaga kenan sadaka tana da muhimmanci kenan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin ta wallahu ta'ala alam ya kira sallah mu ci gaba Thank you. ومن amalan yace daga ciki anna sa'ima mai azumi yadau ta'amahu wa sharabahu yana barin abinci yana barin abin sha fa idza aana as-sa'imina to idan ya taimaki masu azumi ala taqawi akan karfafuwa ala ta'amihim akan abincinsu wa sharabihim da abin shansu kana bi manzilati man taraka shahwatahu lillah ya kasance a matsayin wanda ya bar sha'awar shi domin Allah subhanahu wataala wa athara biha wa wasa minha wa athara biha ya fifita wani shi da ita ma'ana ya zabi wani shi akan ta ya ba wani akan shi ya hakura wa wasa mina kuma ya taimako daga cikinta waliyada yushra'u lahu saboda haka wato ake so ake shar'antawa ga mai azumi taftiru suwan mahu idza aftar wato ciyar da masu azumi tare da shi a lokacin da za ya bude baki an bi so mutum ya yi bude baki tare da mutane tare da mutane waɗanda kuma ba su da hali ba su da halin yi talakawa ba ka yi buɗe baki tare da su haka ake so sau da ya fi lada ya fi ka ba su ka shige gida ka sha daɗi kullum ba daɗi kake sha ba ɗan ba za ka haƙunan azumin ba ka ci tare da mutane a hiddo shi wajen mana a ci tare haka ake so yasa su laraba ba wanda ke shigewa gida ya ci abinci shi kadai in ma ya shiga gida to zai cewa mutane su biyo shi ciki in ba haka ba kuma zai zo da shi masallaci ko kofa gidan shi gaba daya kuma ba shi kadai ba duk makwabta sai a haɗu wuri guda ɗaya kowa ya kawo nashi sai ga an haɗa wajen kwano goma kowa da irin nashi kowa da kayan bude bakin shi sai a haɗu wanda ba ya da sai ya ci to haka ake so in gida za kai ma cikin gida to sai ka bude gidanka kowa ya zo ya shiga duk wanda ba ya ci da kanshi wanda bai da hali sai ya fada gidanka ya ciwo abinci haka ake so ana so ka yi bude baki tare da tare da ainihi waɗanda suke masu azumi da ba so kai kadai ko da ba wani abu bane wanda na zo a gani ba wanda baya da shi wurin shi na zo a gani kuma ka bar tunanin cika koshi wurin bude baki abinda ka samu kawai ka hakura da shi burin ka dai ka ciyar kai ma ka ƙara samun lada ga azumi kuma ga ga ladar ciyarwa yasa malam yace ana son hakali anna ta'ama domin abinci ya kunu yana kasancewa mahbuban lahu abin so ga mutum mai azumi hina idin a lokacin nan ko mutum na son shi domin mai kayi ne baka ci shi ba kana bukata shi to kuma Allah ta'ala ya fi son sadaka taimakon da kai wanda kana so ka ba da abin kuma kana kallon shi zai ya tafi kenan ma kana so amma saboda Allah ya ce ka ba da sai ka ba da ka hakura ويطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه لن تنالوا البر hatta tunfiqu mimma tuhibbun aka ake so da abinda zaka bada ya zamanto kana tsananin sa ba wai ce in ka bada abba ka so ba baka da lada wanda yafi lada shine wanda kana so shi yafi lada to kuma wanda yafi lada a wurin Allah kuma shi yafi samo maka matsayi babba wurin Allah to shine malai yace li anna ta'ama saboda abinci ya kunu mahbuban lahu hina idin a lokacin nan zai kasancewa mutum yana son shi fayuwasi minhu sai ya bada taimako daga abincin hatta ya kuna mimman at'ama at'ama ala hubbihi har sai mutum ya zamanto daga cikin wanda ya ciyar da abinci yana so wa yakunu sai ya zamanto fi zalika cikin wannan shakiran lillah mai yabo da godiya ne ga Allah ala ni'mati ibahati at'am abu sanai man halatta abinci wa sharab da abin sha lahu gare shi wa raddihi lahu da kuma maido shi gare shi ba da man'ihi iyahu bayan hana shi gare shi bayan da ta hana ta tsawon awa goma sha biyu da wani abu ko sha uku yanzu kuma rana ta bada an baka izini ba sai ka gode ma Allah ba fa inna hadhihi ni'ma domin wannan neman inna ma yu'rafu qadruha inda al-man'i minha ana gane darajarta a wurin hanawa da gare ta ba za ka gane abinci yana da wani tasiri ba yanzu ko ruwa sai an fara azumi yanzu kullum ci kake ba a hana ka amma da zara an hana ka da gane lalle abinci yana da muhimmanci kwarai wasu ila babul arifi an tambayi sashen magabata malamai aka tambaye shi aka ce mai liman shirya siyam dan menene aka shar'anta azumi Kala sai ce, Liya dukal ganiyu domin mawadaci ya ɗanɗani ƙwamal ju'i, wahalar yunwa. Ya ɗanɗani ɗanɗanan wato yunwa. Yana yunwa ba ta da daɗi, saboda shi bai santa ba yi. Bai kuri bai san yunwa ba, ko da bai ci abinci ba, bai santa ba. Saboda ni, akwai kuɗin, akwai abin sayan. da ka wani zai iya kai azar bai ci komi ba ba ya damuwa saboda ni ya ga dama ne akwai abin sayin bai sayi ba ba ka shi ne san yunwa ba ba ya ce ka shi yunwa ba ta da daɗi dama yunwa ta talaka ce wanda ba da ko sisi babu kuma ba a ci ba a ga dole a ji yunwa yunwa ta zama biyu ga yunwa kuɗi ga yunwa tuwo to saboda haka yace domin mawadaci ya dandani wala yunwa fala yansal ja'i'a har abada ba yadda za a yi manta mai yunwa wannan ban Allah subhanahu wataala ya nufe ka da da shari'a kenan ka gane wa za min babu hikami sawmi wa fawaidihi wannan yana daga cikin sashen fa'idodi da hikimomin azumi wa taqaddama fi hadisi Salman ya gabata a cikin hadisin Salman wa huwa sharul muwasa shi azumi wato wata ne na na taimako faman lam yaqdir duk wanda bai samu iko ba ala darajatul ithari ala nafsi akan mataki na fifita wani akan shi bala ya ajazu to kada ya gaza an darajatu alil muwasa daga aini daraja ta babu ta taimakawa in san samu ne sai ake musulmi ya zamanto yana da ithar fifita wani akan ka kana son abin sai ka bar mawani wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim sawsa sahabbai aka kawo kudi ba aka kawo kudi aka samu na na, na fai'u ba sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ansar ya ba su suka ce a mu ba mu da bukata ya rasulullah a ba yan uwan su suka baro makka suke da bukata a basu kuɗi masu ɗimbin yawa dukiya ce ta yahudawa kasan yahudawa wanda hisu kuɗi ɗaurin su ba san komi ba sai kuɗi allansu kuɗi ne annabinsu kuɗi ne lahirarsu ma kuɗi ce yi komi nasu kuɗi ne sun yi kowa sanin dabaru saboda su kawai duniya ce banda duniya su abin da suka sama gaba to dukiyarsu ba aka samu manzo Allah ya ce wa ansar suka ce su sun bar ma yan uwansu su su almuhajiruna basu ma san da abin ba ba gaban su aka yi ba su aka kira a basu saboda ana ta samu suka ce manzo Allah mu yan gari ne a ba baki mun yafe musu kuma suna da bukata ne saboda kamar yan uwansu Allah ya sa mu dace inda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka samu gyara Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba daya Allah ka yabe mana zanubban mu gaba daya Allah ka samu cika da imani karba mana asiri duniya da lahira na'am yo akwai wata bayan Allah da ke bara addu'a kan mijinta da ya fita tun jiya a yanzu bai dawo ba saboda yana da ciwon iska Allah ya maido shi lafiya Allah ya sa a ganin shi sun ba da wani abu wani abu a bane muka kai akwai wasu bayan Allah su ma suna bana addu'a kan wasu bukatunsu Allah subhanahu wata'ala ya biya musu Allah ya biya mana Allah ya yi mana dukkan matsaloli gaba daya Allah ka gafarta mana laifukan mu gaba daya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya Allah ka shirya mana yan ta'addan mu Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah yan kasuwar mu kanana da manya Allah ka taimake su ya Allah Allah ka tice su ya Allah Allah ka tsawo musu daga wahalar da suke gamuwa da ita ta kasuwanci talakawa Allah ka sauƙaƙa musu rayuwa malamai da almajirai Allah ka taimake su Allah ka kawo musu sauƙin rayuwa shugabanni da jami'an tsaro gaba daya Allah ka taimake mu gaba daya Allah ka shahi mana hawayen mu marasa lafiyar mu suna gida ko suna nan ko kuma suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafadin su ya Allah Allah ka tada su ya Allah Allah ka sa su samu lafiya gaba daya Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka karba mana addu'o'in mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين